yau sha bakwai ga watan Ramadan hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da hudu za mu saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga babban masallacin Juma'a na garin Dakace wanda Halifa Abbas Ismaila Abbas Dakace zai je jagoranta. Mala ya abubakar zai ya mu bayyana da mu malamin sallah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل لكم ليلة القيام رفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقار بوديا الله سبحانه وتعالى يقوى يقومي سجيفة سنة الإسلام da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai albarka mai alfarma a wannan yini na sha bakwai ga wata dubu da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a matakan masallaci na juma'a na garin da ka tsaye shi na na ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusa shi da rahama amin ba manta ba muna na cikin wannan sura suratul baqara mun kwana inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa wanda sa'ada ta ibadi anni fa inni qaribul ujibu da'wati da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun idan bayi sun tambaye suna tambaya game da ni Allah ya ce ka ce musu ina kusa ina amsa addu'an wanda ya roƙi ujibu da'awati da'i idza da'i ina amsa addu'an mai kira idan ya kira ni ina ba ta hankali shine Allah subhanahu wata'ala sai ya gaba da gaya mana uhilla lakum laylatu siyam rafasa idan nisa'i lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta muku kusantan iyalanku, rafasan kusanta ila nisa'iku zuwa ga iyalanku. Kunna libasin lahum, su tufafinku ne wa an libasin lahunna, ku kuma tufafin su ne. An bayyana ku, ku suturan su ne, su ma suturan ku ne. duk macen da take da miji mijin da sukiranta ne ko da ba ta gari ne ya ganta aka ce tana da miji daban ne ko da wanda za a ce ba ta da miji haka shi ma idan wani abu ne ya biyo sai a ce ai yana da mata ko yana da mata an gane libas tufafi ne shi tufafi kira an fahimta ko kiran kuɗi ji Ubangiji. Shi yasa wani aya za ka jina cewa wa min ayati an halaka lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. waɗannan yana daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya kawo mana ina ba ta amfani daga cikin ayoyin shi da ya samar mana da matayenmu daga cikin dan da tasuru ilaiha wajen alabainakun mawadatan mara ya sa soyayya da jin kai shi ne yake haɗa auratayya to su tufafinku ne kuma tufafinku ne alimallahu annakum lalle Allah ya san cewa ku dinnan kuntum ta nuna an kusa ku kuna ha'intan kawunan kuna ha'intan kawunan Allah ya san haka ina fata an fahimta an karɓo wani hadisi daga sayyidina mu'az bin jabal Allah ya ƙara mushi yana faɗan dalilin saukan wannan aya dalilin da yasa aka saukar da wannan aya akwai wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah ana ce mushi sayyidina Qais bin Samarata bisawadi Allah shi sayyidina Qais Allah ya kara mushi yarda ya ce ya yi aiki aiki a gona ya yi aikata ko aiki na rad ko na lam ko da wani irin aiki ya gaji ya gaji sosai to sai ya dawo da ya dawo gida sai ya ce ma iyalinsa akwai wani abu wanda zan samu in ci kaga kamar na buɗe baki ke sai ta ce ba wani abu yanzu a gidan nan amma saurara in je in dawo in nemo in samo maka abin da za ka iya tabawa. Sai ta fita, ta je tana nemo abin da zai taba na buɗe baki, sai ta dawo ta tarar ya yi bacci, bacci ya kwashe shi. Shi kenan, ta ce wanka, kama a ce, kamar da hausa dai a ce kai tanka ko? To, sai ya bayan ya farka kuma abinci ba zai ci ba don a lokacin hukuncin shi ne duk wanda ya bacci lokacin da aka buɗe baki ya bacci bai ci abinci ba to idan da zai farka komun lokacin da ya farka ko da ya yi baccin misali ya yi bacci an yi sallan makariba tsakanin kafin a yi sha sai bacci ya kwashe shi to wannan shi kenan ba ta abinci sai kuma gobe haka hukunci ne a da an fahimta kunci daya sai da na umaru Allah ya kara mushi yadda shi kuma abin da ya faru bayan ya yi bacci ne ya farka ya yi bacci ya farka sai ya kusanci kuyangansa kamar yadda na faɗan muku idan mutum ya yi bacci bai yi buɗe baki ba bai ci abinci ba ya farka ko mun kankancin lokacin da ya bacci kuma ba zai ƙara cin abinci ba sai gobe da shi wannan sahabin da ya tashi kaga ya riga ya bacci bayan isha ya farka shikenan kuma sai ci gaba da azumi gashi jiya ya yi aiki aiki na wahala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi sai ya ya ga cewa alaman ya cika ta an sama ɗaya shi kuma sai dina umar Allah ya ƙara mishi yadda abin da ya faru da shi sai kasa hakuri sai zo gaya mun da cewa ya rasulullahi bayan jiya na yi barci na farka na kasa hakuri sai da na kusanci kuyan gada an fahimta ko shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai sauka da wannan aya kun ji hikima abin da aka fara faɗe sai aka fara ba da amsa ga abin da ya faru da sai da wani Allah ya kara mishi sai aka ce uhilla lakum al-lailatu siyam rafasa an halatta muku kusantan iyalin ku ila nisaikum zuwa ga iyalan kunna libasul lakum su tufafin ku ne wa antum libasul lahunna ko kuma tufafi ne gare su alima Allahu annakum kuntum tasaluna an kusakum lalle Allah ya san cewa kuna a intan kanku kuna aikatawa ba sai dina umaru bane kawai a'a da yawa wasu suna aikata wannan amma sun kasa magana sai dina umaru ne yayi magana ta ba alaikum to Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da ku ya karɓi tuban ya dawo da ku wa aba an kun an yafe mu fal'ana yanzu ba shi ruhunna ku kusance su wa batagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah subhanahu wataala ya wajabta ya rubuta muku na samun yaya kaga wannan sai aka ba da amsa abin da sai na umaru Allah ya kara musu yadda ya zo ya kawo dalilin abin da yake sai aka zo shi kuma ba da amsar sai na kai Allah ya ce wa kullu wa sharab ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum haydul ahyal har sai wannan farin ya bayyana min haydul aswad daga wannan fakin wato wannan farin zaran ya bayyana daga wannan fakin zaran ina fata min al-fajr na al-fajr shine Allah subhanahu wataala ya ga mu kaga kowanne yanzu nan an ba da amsa gwargwadon abin da hukunci yanzu an halatta ku ci abinci daga lokacin da rana ta fada har zuwa da lokacin da alfajir zai kuke to alfajir da gaskiya alfajir kala biyu akwai alfajir na gaskiya akwai kuma alfajir din da yake fitowa baban rudoni wannan ba shi ne na gaskiya ba ina ba ta an fahimta ya sahabbai Allah ya kara mu yarda su abin da suke yi sai su zo sai su aje zare da baki da fari daga nan fa za a yi ta cin abinci a yi ta cin abinci har sai lokacin da bakin nan ya bayyana za ka iya ganin bakin gari kaga ai gari ya waye kenan ko ba haka bane shi ne daga bayan sai su gaya manzan Allah sai manzan Allah ya ce a'a ba haka ake nufi ba ana nufin idan alfijir ya keto wannan farin ya bayyana a cikin baki dan dama duhu ne shi alfijir fari ne za ka gani shi alfijir na gaskiya shine wanda za ka ga in ka kalla gabas ya fito daga dama ya nufa abu alfijir na ƙarya shine wanda zai fito daga gabas ya kalla yamma ina ba ta an bayyana da haka dole sai an kiyaye za ka gan shi ya fito shi zan layi zai yi haka shi ko wannan za ka ga ya yi banga ya yi faɗi faɗi yake zuwa ba tsawo ba to shi na gaske shi ne wanda ya zo ya faɗi ya banga banga ina fata an fahimta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ga to daga wannan lokacin an ba mutum dama ya ci ya kusanta iyalan shi har zuwa lokacin da alfitir zai ke shi yasa ana son akalla mutum ya aje sahur gabanin akalla a ce minti goma gabanin alfajir ya keto an bayyana gabanin alfajir ya keto minti goma minti biyar duka mutum ana so minti biyar zuwa minti goma a ce mutum ya gama sahur gaba daya ina fata an fahimta kun ga yanzu lokacin yana canzawa lokacin na canzawa insha Allah in muka yi gama karatu sai mu fara yanzu lokacin da alfijiri ke fitowa saboda sa karatun kada ya zama lokacin da aka sa kira alfijir din ya canza wasu kuma su yi su amfani da na lokacin ina fata an fahimta shine Allah subhanahu wata'ala yace wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum haydul abyad min hayyil haydul aswad min al-fajr summa atimmu siyam ila al-layl Allah subhanahu wa ta'ala yake sannan ku cika azumin zuwa dare amfani an bayyana zuwa dare shi dare da yaushe ke farawa daga lokacin da rana ya fada shine dare ya fada ya ba yini yana fara daga lokacin da alfitir ya kito dan haka da za a sami a yi rasuwa ko a yi haihuwa ana yi alfijirin a ketowa to za a kira shi a ciyar ba za a kira shi a yau alfijir na ketowa aka haihuwa ko aka rasu to ya rasu a yau ne ba a jiya ba an fahimta don haka yini yana fada ne daga lokacin da alfijir yake daga wannan lokacin shi kenan an shiga yini yini ya fara kenan dare na fara ne daga lokacin da rana ya fara shi kenan dare ya fara shi yasa ake kiran sallan magriba ko a ce mishi isha'aini magriba ana kiran magriba isha a kira isha isha asha a lokacin cin abinci shine Allah subhanahu wataala ya ce kuma yana daga cikin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan annabawa shine gaggauta buɗe baki cikin fahimta kaga wani zai tashi tun karfe hudu to ya tabbatar da ya ci abinci a nan shi an gane tun karfe hudu da masu tashi yanzu ban jinsu ne da zan ji su karfe uku sun fara tashi lokaci bai yi ba lokaci bai ba a lokacin wani ma yanzu ya kwanta wani yanzu ya gama kiyamun dai wani yanzu ya tashi zai kiyamun dai ba lokacin ayi tashi ba an gane ko shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya mana summa atimmu siyam ila al-layl wa la tubashiruhunna to kada ku kusance su wa antum akifuna kuna masu itikafi fil masajid a masallaci da aka halatta muku mata yanku to da zarar mutum ya shiga itikafi yanzu ba zai kusanci matan shi ba ba zai sumbance ta ba wala tubashi kunna wa antum akif kusantan su ma ba za ku yi fil masajid kilfa ku jilba wa'annan fa su ne haddojin ubangiji haddojin ubangiji ina fata an fahimta wala ta fara buha Allah ce kada ku kusance su kaga wannan duka hani ne shi yasa Allah ce wala ta fara buha kada ku kusance su duka wannan an hani ne gaba daya ina fata an fahimta wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha zalika yubayyinu Allahu ayatin lin-nas wannan Allah aka fa Allah subhanahu wataala yake bayyana mu mutane ayoyin su da Allah ya tafoli yin haka ko zai sa su zama sun ji tsoron ubangiji ya zama sun ji tsoron ubangiji ina ba ta hamayinta shi itikafi ya halatta a yi itikafi mace ma ya halatta ta yi itikafi ina ba ta hamayinta duk wanda ya yi itikafi ya kusanci iyalin shi na itikafi to itikafin shi ya baci ita ma in mace ce itikafin ta ya na ya baci an fahimta idan mace tana al'ada to daga na lokacin itikafi sai ta koma amma tana cikin alfarman itikafi sai ta koma gida sai ta zarki ta dawo sai ta ci gaba ina fata an fahimta shine sai Allah ya ce ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
Allah ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyi a tsakaninku ta hanyar batilci ta hanyar haramu wala tudlu biha ila al-hukami kada kuma ku ɗauki dukiya ku kai ma masu hukam shugabanni ko alƙalai kada ku ba su ka san cewa wannan abun ba haƙƙin ka bane kai ma ka sani sai ka ɗauki wani abu kuɗi ne ko wani ko dai wani irin abu ne ka bayar dan a canza hukuncin mai kaya a hana shi kayan shi kai a ɗauko a baka Allah ya kada ku yi haka ina fata an bari kai da aka kawo maka kada ka karba kai da zaka bayar kada ka bayar ina ba ta amfani shi yasa wani hadisi zaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan cikin ku ya zo ya zakin baki zakin bakin shi ya sa in ɗauki haƙƙin wani wanda ba haƙƙin shi ba in bashi alhalin ya san ba nashi bane zakin bakin shi ne ya sa shi mai kayan bai da ƙwarewa a magana irin nashi bai san halin yau da kullum ba ya rasa yadda zai yi bayanin yadda zai tabbatar da kayan nan nashi mare kaya ya zo ya bayani kuma al'adun ƙarya ne amma kuma daɗin bakin shi ya tabbatar da cewa wannan kayan shi annabi ya ce kada ku ya duk wanda na bashi ya san cewa yana cin wuta ne a cikin shi yana ba ta ambayin kada mutum ya zo ya ɗauki ya san abin da ba nashi ba ya zo ya zakalkale a bashi Allah ya ce kada ku ya kada ku ɗauki wani abu ku ba shugabanni ko masu mulki ilan ku da ta'akulu farida min amwalin nan dan ku ci wani yaki daga cikin dukiyoyin mutane ta hanyar zulmi wa antum ta'lamu kuma kun san ba na ku gani kun san abin nan da kuke ci haramun ne Allah ya ce kada ku ya kada ku sai Allah ya ce يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس والهاج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah subhanahu wataala ce yas'alunaka sun zo suna tambayan ka ya rasulullahi adal ahilla game da jaririn wata jaririn wata kul gaya musu kaji sun zo suna tambayan ka ya rasulullah amma ba shi zai bada alsa Allah ne zai bada alsa Allah ya ce kul gaya musu hiya mawaqitul linnas ai wannan wata an sanya shi ne ya zama lokuta ga mutane lokuta ne da mutane yadda za ka san zamani ya zo yanzu muna zamani kaza muna wata kaza muna lokaci kaza a irin wannan watan ne abu kaza ya faru yau irin wannan rana aka yi yakin badar a irin wannan rana sha bakwai ga watan ramadan an gane ko kaga ai mene watan irin wannan watan shine Allah ce mun sanya shi ne ya zama don mutane su san lokuta wal hajj kuma su san lokacin hajji yanzu ai muna ramadan ne ko in daga ramadan sai ne sai shawwal sai zulqa'da sai zulhijja duka an sanya watan ne yanzu mun gane cewa muna watan ramadan ne mun gane mun fito shi a fanni mun gane in Allah ya kai mu za mu je shawwal ne shine Allah ya ce mun sanya shi ne ya zama ya kusan lokuta wal hajji da lokacin hajji walai salbir ba da'a ba ne bi an tatu biyu sabbin zuhuriha ku zo gidaje ta bayan gida wannan ba da'a ba ne an gane su da idan mutum ya daura harami sai ya mantuwa ko wani abu ya ja shi gida to wai ba zai shiga gida ta kofar gida ba sai dai shiga ta bayan gida ko ya kama karu ya aura wannan wai shine da'a inda ya riga ya daura harami kira Allah ce a ba shi ne da ina ba ta amfani su abin da za su karɓi waje an gane wannan kuma kaga yana ɗaukar cewa duk abin da mutum zai ya yi ta ƙofa ya shiga ta inda ya kamata komai akwai mahukuntan abu an gane ko ai Allah subhanahu wata'ala shi ya halatta mana mai aure amma yanzu in ka ga mace kana son ta menene farko abin da shari'a ya ce ka samu iyayenta ina ba ta an fahimta laisar birri an ta tu biyutan min zuhuri a ko an ya tu biyutan min zuhuri ba daidai ba ne ka shiga ta kofar gida ka je ka nemi izini a kawai za ka kama ta ka je ka ɗau ka rike ta ka ce ai Allah subhanahu wataala ya halatta mana mu aure mata banki kuma da balakum minan nisa'i masana wasu salasan ruba kawai kai haka ya zauna daidai an zauna lafiya ah ina bare sirrin bi an ya su yuta min zuhuriha walakin nabir Allah ke sai dai shi da malittaka wanda yake tsoron Allah ba manta ba karatunmu na ba Allah ya ga mana ai abin da ake nufi da albirru ko yasa shi yasa ba za a maimaita ba saboda balaga na alqur'ani yanzu dai tunda an faɗa alfir ka san a karatun a wannan suran Allah ya gaya mana ma'anan alfir abubuwan da za a yi ya zama shine da'a ko laysa albirru an tuwallu wajhukum qibla al-mashriq wal maghrib walakin albirru man ittaqa ko haka Allah yake bari yanzu ba sai an maimaita ba shine Allah subhanahu wataala ya ce wa atu biyutan min abwabiha in za ku so gida in za ku shiga gida ku shiga ta kofar gidan ko ne gida ne yanzu aka ganshi ya kama garu akwai alamun tambaya ko ba alamun tambaya kafin a gane gidan shi ne komai ba zai iya faruwa ba ina ba ta amfani ko gida gida ba naka ba in aka ganka a gida ba tare da izinin mai gida ba ko da ka shiga ta kofar gida akwai alamar tambaya ko ba alamar tambaya kafin a gane ka lissafi ba zai canza ba ina fata an fahimta wata rana mun fito maulidi da shi Allah ya jaddada mu mota sai ta lalace gajare gajare kasiri man Allah ya kara mu liman ya Allah lafiya aka je aka ce to a kako amma akwai alkawarin maulidi a gidan Shehu Aliyu Yasin da aka za mu je gidan ne in an yi moshi in an samu wanda zai dawo da mu gida da mu ba a samu ba sai a kako a biyo ta filin malla a lafiya shi ne sai muka tako a kasa tun daga inda motar ta lalace ana tafiya abin nan abin nan a yanka mun shigo wani lungu liman shi ne a gaba ba mai aune ba sai muka zama a tsakar gida ya ci lokacin zafi to shi kuma liman sai ya farga ya ce algata mala ai muna cikin gida ne sai mala ya ce yi shiru kafin su gane kai liman ne lissafi sai canza mu ya kawai ko haka ba ita kafin a gano su wane ne lissafi ya canza nan aka yi a tara a tara sai abu ya canza da dare ta ga mun shiga gida ta kofar gida amma ba da izinin masu gida ba ne gida ko ina duk abu sai an samu izini sai da izini ko gona ne yanzu kawai sai ka ce ai ƙasa na Allah ne ko inna arda lillahi yurisaha alamun nasha'u sai kawai ka ce wai kasa na Allah ne kawai ka je ka kama zai yiwu a akwai wanda aka ba su kula da shi na Allah ne gaskiya ne amma an bayar in ya so ka noma sai sai kawo galla ko ba haka bane ka shiga gida ta kofar gida to shi ne Allah yake ya mana duk abin da za a yi ya zama an ba mai haƙƙi haƙƙi shi an ba mai haƙƙi haƙƙi shi وعاتوا بيوتا من أبوابها واتقوا الله وذكرا الله لعلكم تفلحون hakan fa zai sa ku zama kun samu babbar rabo jin tsoron Allah shine yake tabbatar da babbar rabo an fahimta ko yanzu Allah subhanahu wataala ya hore mana a bude kofofin aljanna a bude amma wa ake sa ran za su zama yan aljanna almuttaqin masu jin tsoron shi ko ya Allah ya وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين Ake wannan ayan ta sauka ne lokacin da mutanen Makka suka zo suka hana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga Makka. A Abu Hudaybiya kenan. Aka zo Hudaybiya aka zo a daidai nan suka ce annabi ba zai shiga ba annabi ya ce zai shiga yin umara suka ce ba zai shiga ba ai an ga suna yaƙi kawai ya zo ya shiga taliban taliban ba su yadda ba abin da za a yi yanzu sai dai a yarjejeniya in Allah ya kai mu da kadara ina ba ta an gwani to a ce shi ne sai wannan ayar ta sauka kunga an zo an yi sulhu da ƙorai shawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ku shiga ba sai ba mutanen mun sun zo muku za ku dawo mana da su ina ku sun zo mana za mu rike su da sai iya ya shi ne Allah subhanahu wataala sai aka ce wa qatilu fi sabilillah fi yaki domin ɗaukar domin ɗaukar kalban Allah lawa allazina yuqatiluna wa'inna wanda wasu malamai suka ce haka wasu kuma suka ce a an saukar da ita ne kamar yadda ayoyin gaba zai yi bayani shi ne mahaɗin wannan aya ayoyin gaba yadda za su yi mana bayani allazi na yuqati lunakum wanda suke yakin wala ta'tadu kada ku ke tayyaba inna allaha shubaki la yuhibbul mu'tadin baya son masu ke ta iyaka ina ba ta an fahimta in an zo yaki kada ku ke ta iyaka ku tsaya inda aka ce da ku menene ke ta iyaka kaga a yaki an hana a kashe mace an hana a kashe yawo wanda ya killata kanshi a wurin bauta an hana a kashe shi mace na fa ko ba musulma ba ne an hana a kashe an zo yaki su mata ba a kashe su to shine Allah subhanahu wataala ya ce kada ku ke ta haji kada ku ke ta iyaka inda aka sai da ku ku tsaya a nan ina fata an fahimta to an ce wasu malamai suka ce a ayar ta sauka ne saboda kamar yadda na faɗa za a yi bayani a ayoyin gaba akwai watanni guda hudu masu alfarma wanda ba a yaki su watannin nan guda hudu ne gashi za mu shiga guda biyu nan gaba kaɗan ko guda uku zilkada zilhijja al-muharram waɗannan watanni guda uku a jere ba a yaki a cikin su sai raga shi ma ba a yaki a ciki to da su kafirai suka gane cewa ko da sun ce wani musulmai su musulmai ba sa yin yaki saboda an haramta yin yaki a waɗannan watanni masu alfarma sai ya zama suna yakin su wannan dalilin sai Allah subhanahu wata'ala ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatiluna ku yaki saboda su dawo kalmar Allah gawa wa'annan wanda suke yaki wala ta'tadu amma kada ku ke tsayi aka in ba su tabe ku ba kada ku tabe su in ba su yaƙe ku a wata mai alfarma ba kada ku yaƙe su inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu yin iyaka Allah subhanahu wa ta'ala ce dalilin da yasa ayan su kenan da sauran ayoyi wanda za su yi baya sai Allah ya ce واقتلوهم حيث سجنتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Allah subhanahu wataala ya ce wa qutuluhum ku yaƙe su haisu sakin qutuluhum duk inda suka yaƙe ku in sun yaƙe ku a Ka'aba sun zo harami ku yaƙe su in sun yaƙe ku a watanni masu alfarma ku yaƙe su a yanda suka yi muku a haka wa qutuluhum wa akhrijuhum ku fitar da su min haisu akhrajukum ta inda suka fitar da ku wal fitnatu ashadd min al qatl kaga kafirci ya fi kisa ya fi yakin nan tsananin dai yin kafirci ya fi a yaƙi a wata mai alfarma dai. Gara yaƙi a wata mai alfarma da mutum ya zama kafir. An fahimta ko? Wal fitnat ashadd min al qatl wa la tuqatiluhum inda al masjid al haram. Kada ku yaƙe su a wajen masallacin harami a haramin Makka kada ku yaƙe su. Hatta yuqatiluhum har sai sun yaƙe ku fiye a ciki. fa in qataluukum idan suka yaƙe ku fa qutuluhum Allah ce ku yaƙe su kuma in sun taba ku ku taba su in ba su taba ku ba fa ku taba su wannan shine tsada na musulunci duk wanda bai taba ka ba kada ka taba shi an fahimta in ya taba ka ka taba shi daidai yadda ya taba ka kada su ke ta haddi inna la la yuhibbul mu'tadin daidai gwargwadon yadda ya taba ka daidai gwargwadon yadda za ka taɓa shi an gane ku shi ne Allah subhanahu wata'ala yake wa qutuluhum haythu sakamtumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajakum wal fitnatu ashadd min al qatl wa la tuqatiluhum inda al masjid al haram hatta yuqatilukum bi fa in qataluukum idan suka yaƙe ku fa qutuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin Allah ce wannan shine sakamakon kafir wannan shine sakamakon kafir ina fata da aka kaga da aka zo hudaybiya aka yi wannan sulhun aka tsaya idan ba ku yi wanda ya musulunta ya dawo wurin mu za mu rike shi a yayin ya zo wajen ku ya musulunta zai dawo wurin annabi siya in kuma na ku yarda ya dawo za mu rike shi annabi siya ya sahabbai hankalin sai ya tashi inna umar ya rasulullah ko lokacin da a da muke da muke cikin ba ba mu kan hanyar gaskiya ba mu yadda da rini ba ba mu yadda da warki ba balle yanzu mu ne da akan gaskiya balle yanzu mu da muke tare da Allah wa'annan su da abin da suka ce a yadda musa amince annabi sai kai hakuri umaru ina karban umarni ne daga Allah Allah kenan kamar ya haƙura abin da ya ƙara cizon shi ya ga to ila bai kai matsayin yin maganan ba ne har a ji magana shi ka san akwai matsayin yin magana akwai mahallin akwai wanda idan kai magana magana ce mai mahimmanci amma kai ne baka kai mahimmancin yin magana ba to ko ka yi magana mai mahimmanci a wurin wanda shi na ganin baka kai ba sai abin ya zama ba mai muhimmanci ba sai a yi rasa rasa in ka gano abu mai muhimmanci sai ka nemo mai muhimmanci wanda in yi magana ko da ba ta kai wannan ba muhimmanci shi zai sa a yi wannan abu sai a haɗa da shi don a ci gari ko a ina yake ina ba ta amfani da ko ka haife shi ko yaya ne dai shi ɗaukaka ne Allah yake bayarwa ina ba ta amfani da ya ga haka sai ya zaga wajen sai da na abubakar ce to ai sai da na abubakar ne ya fi ya ce ya amirin ya abubakar ba aka ganin cewa Allah ya aiko manzon Allah gaskiya ne ba mu ne a gaskiya ba wa'annan kafirin ne za su so duk abin da suka ce Allah ya ce ai musu ko da ba mu yadda da kaskanci ba balle yanzu ya ce umaru kwantar da hankalinka umaru ka yi haƙuri ka ji duk abin da ka ga annabi ya faɗa ya faɗa abin da Allah ne ya umarci shi ya ce sai kawai ne sanyi ba abubakar a kai wannan magana amma sai ga shi ya maimaita mai irin maganar da annabi ne ya faɗa daga nan ne na gane fa cewa yana gaba da ina ba ta amsa to muhallin shahid idan an maka abu gwargwadon abin da aka yi maka sai karama gwargwado ina ba ta amfani gwargwado karama gwargwado a inda aka yi maka ina ba ta amfani ba wai rashin haƙuri ba ne a ci mutuncinka kai kuma kai shiru a ce kai mai haƙuri ne ba rashin a wannan ba haƙuri ba ne ya da kai ne zubar da kai ne inda za ka yi haƙuri idan ka kai kanka inda bai kamata ka kai kanka ba in aka ci mutuncin ka sai wannan dole ka yi amma wani ya biyo ka ya zo kuma ya ci mutuncin ka kuma a ce wai kai baka da haƙuri wannan ba ba adalci ba yana ba ta an fahimta duk wanda ya biyo ka to kuma ya ƙure sai yadda hali ya yi ba ai baka da wani ina ce shi yaro ƙarshen ƙurewan shi ya je gaban uwan shi ko in ya tono in ya ce shi ai na ganin ya je dan ya sha ashe baban shi ya tono sai baban ya zo gaban uwa ita uwar tana da magana yanzu yana neman kasan gado ne yanzu ya ya shige uwar naka ashe baban zai iya shiga uwar naka nan ma bai tsira ba ina ba ta an fahimta to a nan zai yi tsaranta idan baban in ko yaya ne daga nan zai yi cizo ne da ya fushi an gama kai shi makwara yanzu ba wajen gudu sai dai cizo da ya fushi dan ya nema mafita to mutum ya biyo ka inda kake ya zo ya ci mutuncinka kuma kai shiru a wannan ba jarinta ba ne ba haƙuri ba ne amma idan ka samu kanka a inda an jahilce ka to duk abin da aka yi maka sai kai haƙuri wannan an jahilce ka kai kuma kada ka kai kanka inda mutuncinka zai ne ko mun abin da za ka samu kada ka kai kanka ina fata an fahimta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana zalika jazabul kafirin sai Allah ya ce فانتهوا فإن الله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan suka kauda kai suka juya suka dawo kan hanya suka bar kafirci fa inna Allah shi ubangiji gafur mai gafara ne rahim kuma mai jin kai Allah shi ne gafara ne mai jin kai وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فانتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم Allah ya ce ku yaƙe su hatta la ta kuna fitinatan har sai ya zama babu shirka a bayan ƙasa wa ya kuna dini lillah ya zama addini gaba ɗaya na Allah ne Allah addini gaba ɗaya na dini inda Allah al-Islam fa in tahaw Allah ya ce idan suka bar shirka suka dawo kan hanya majejiya wala udwa to ba tsokana mai tsokana illa ala zalimi sai dai in azzalimi idan mutum ya ce ya bar abu ya tuba to shi ke magana ya tsara ba a tuno baya an fahimta ko ai ya riga ya wuce ke ba a tuno baya da abin da ya riga ya faru ya faru abin da ya wuce ya wuce ba a tada shi sai a sha talari sai Allah ya tsare.
الشهر الحرام بشهر الحرام وحرمات قتال ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ash-shahrul haram kaga wata mai alfarma ash-shahrul haram a wata mai alfarma in an ayyake ku a wata mai alfarma kuma ku yake su ash-shahrul haram a wata mai alfarma wal hurmatul qisas a wannan watannin fa akwai daukan fansa in an yake ku a wata mai alfarma wal hurmatu watanni masu alfarma qisas za ku yi daukan fansa in ba haka ba za a ci tanaji ne a kan ma'ana idan sun yake ku a wata mai alfarma kuma ku ɗaukar sa a wata mai alfarma amma ni ita da alaiku Allah subhanahu wata'ala ce duk wanda ya zo ya yake ku ya fada muku a cikin watanni masu alfarma atadu alaihi bi misli ma atada alaiku kuma ku afka mishi gurgudun yanda ya fada ku yi mishi gurgudu gurgudun abin da ya muku shi ma gurgudun abin da za ku yi mishi واتقوا الله ما تجدون kada ku ke tare wa alam ku sani anna Allah ma al muttaqin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu jin tsoron sa ku ji tsoron Allah Allah yana tare da masu jin tsoron sa Allah ya sa mu cikin masu jin tsoron sa sai Allah ya ce وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وآتنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله الله سبحانه وتعالى ce ku ciyar domin ɗaukar kalmar Allah ku ciyar dan Allah ku ciyar domin Allah ina ba ta amfani da shi in za ku ciyar da ciyar gurgudan kun da za ka yi kada ka ba da abin da ka tara gaba daya an gani ka bayar gurgudan abin da za ka yi za ka bayar kuma ka bayar da mai kyau ka bayar da abin da kake so wanda Allah zai karba kada ka bayar da abin da kai ma kanka in ma baka ba da shi ba ba amfani da zai maka a'a ka ba da abin da kake so ne wanda in da za ka rasa shi ka san ka rasa wani abu in ka bayar da shi ka san ka bayar da wani abu shine Allah subhanahu wataala ya ce wa alfiqu fi sabilillah ku ciyar domin daukar nan Allah ku ciyar dan Allah kada ka zo ka ɗauka tu kai saboda kana ganin an zaburar da kai imaninka kuma ya zo bai kai baka dawo kana da na sani to ka ba ta aikin ka an fahimta gwargwadon imani amma dai ka ba da abin da kai ma an ka bayar za ka ɗan gane ka bayar yanzu da ana a ce ana neman taimako mutum na da dubu ɗaya da naira goma ko naira ashirin zai lalubo naira goma ne ko naira ashirin ya bayar ko ba haka ba ne ba zai iya bada naira ɗari biyu ba kuma abin nan da bayar ba shi ne nashi da kuskure ne tsakanin isha an ɗauke wuta ne janareto ya mutu ya zaci goma ne a sama a ciki digun a ƙasa sai je zarowa sai ya ɗauko digun ya bayar sai da ya je gida ya ga ashe naira dubu ya bayar to za a yi sati guda yana ba da labari ai jiya a masallaci na zo ba da goma wannan ashe dubun na tura ko ba haka zai ta ba da labari ya wanda ya gani zai ya gaya musu zai ce ai na zo in ba da goma wallahi ai jiya kai ai ni na ga abu wallahi na zo in ba da goma kawai na jika dubu gaba daya kowa sai ya ji da matan za ta tafe shi a lokacin akan ta zai fashi ko ba haka bane akan ta fushin zai kare to sai ka ba da abin da za ka iya bayar ina fata an fahimta wala turhu bi aydikum ila tahlika Allah ya kada ku kai kada ku kai hannayen ku zuwa ga Allah ma'ana kada ku bayar da abin da za ku dawo kuna da nasiri wa hasinu ku kyautata to kaji wajen bayarwa kuma ku kyautata kada ku bayar duka kada ku bayar da kaɗan wa ahsinu ku zama masu ihsani inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa kaga balance na musulunci ina ba ta an fahimta kaga ba ba tsananta ba ba kuma kai ka kaka ba kada ka zama kasa kasa kada ka zama sama sama ba da abin da in ka fita kuma kana da ɗan nauyinka ina fata an fahimta nan kaga Allah subhanahu wataala ya ce kada ku kai hannayenku zuwa ga halaka halaka to nan ko ina ya shiga ina fata an fahimta ko ina idan aka zo a wani abu ya faru to ba jarinta ba ne ko kana da wani lakani ka zo ka faɗa wannan abu misali a wata rijiya sai aka zo ya sa sai aka ce ai wane ya shiga har yanzu ba labarin shi ina ba ta an fahimta har yanzu ba labarin shi to kaga ainihin lakani ya ci kenan lakaninka ya ci ana wannan faɗin har yanzu ba labarin shi to kaga sai lakaninka menene cin lakanin ka kauce ma abin kawai shine lakani ya ci amma sai ka ce kana da wata lakani kai bari ka shiga kaga menene ya hana shi fitowa to in ta haɗiye ka kai kanka zuwa ga halaka ba ba ina fata an fahimta an gane ko lakaninka shine kawai a sanar da kai faruwan wani mummunan abu to lakani ya ce sai ka kauce ma lakanin sai aka ce nan hanyar ba kyau akwai kaza akwai kaza irin da yanda dai hanya dai ba kyau to shine ainihin cin lakanin ka da ka ja a kun da liyi da kun ya ci sai kai baccin ka a gida kawai aka ce alaga ta malam hadda ku ka ce ai wannan shine cikan hadda ku ina fata an bayyana an gane muna shiga wurare na maulidi ka shiga wani gari sai kankan aka ce koma sai ka je maka wahala to dai abubuwan nan suka zo na yau da kullum sai zama ni dai na ja ma kaina wani layi a wani gurare wasu sai suka zo suka matsa sun zo da maulidi sun yi dare suka ce ma ai hanya lafiya dau wallahi sun yi dare yanzu su za da daddare suka ce ma za su kuma ni ce da daddare nan suka ce ai lafiya lau hanya ni ce to Allah ya tsare muka yi addu'a suka tafi suka je gida da suka sauka suka kira ni sun sauka lafiya sai maulidin su ya zo ni ma sai suka gaya ma kaga ai suna neman rama biki kenan sai na ce kuma tun da kuka zo din nan ne kuma a waya kenan nake tambaye lafiya lau ba wani abu da ya faru suka ce sai su ɗaya na ce to shi kenan masha Allah ai wannan sai su ɗayan to lakan ya ci kawai ina fata an bai kaga tun da ya faru bayan su sun koma ne su ɗaya to kada ya zama a kaina na biyu zai faru ina ce masani mai zaman mu kawai Allah ya haɗa mu a baki wala jaruna waje jannan alkaza eh baka ga mun dan yi kiyaki ba ai lakabi ne tafi duk wanda ya baka labarin abin da yake faruwa a wurin kaza to Allah ya karba addu'a baka da wani lakani da ya wuce wannan labarin duk labarin to ka samu babban lakani ka samu babban kariya sai kai zaman kamala amma ka ce kai kana da wata addu'a to shi Allah subhanahu wataala sai bullo maka ta inda baka zaka ba sai jaraba ka a kana da imani ko koyaya kaga jaraba irin wannan ai ba dadi Allah shi kare mu kada ku kai kan zuwa ga Allah wannan abu ka san in aka shiga za a fita ko za a fita ba dadi ina ba ta an fahimta sahabbai wasu sahabbai ya zo a cikin hadisi ita yana daga cikin sukan wannan ayar da mu idan za mu bada za mu za mu bada sadaka ko za mu bada wani abu sai mu ɗauko abin da yake shine mafi ƙasa sai mu bayar ina ba ta fahimta ya ce da wannan ayar ta sauka sai muka gane cewa da mu ake wala Allah subhanahu wata'ala ya ce mene wa an fi fi sabilillah wala talqu bi aydikum ila tahlika ya ce sai muka gane da mu ake da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa hasinu inna Allah bil muhsinin ku kyautata Allah yana son ku kyautata kenan sai muka zama muna ba da abin da ya kamata mu bayar. Allah ya sa mu cikin masu kyautata. Sai Allah ya ce.
Watin murata الزكاة لله وإن أوتيتم فما استيسر من الهدي ولا فارقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهلا فمن كان منكم مريلا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة أو نسك فإذا منكم فمن تمتع بالعمر إلى الحج فمن تيسر من الكدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملا ذلك لمن لم يكن أهله خارج المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa atimul hajj wal umrata lillah ku cika hajji ku cika umara ku aikata shi yadda Allah ya rubuta domin Allah ku cika shi fa in ubus fa in ubusirtu to idan wani abu ya zo ya kange ku ya ana ku farisawa sai kuna tafiya aka ce ga yan fashi na ko rashin lafiya ko duk wani abu ne hana ƙarika ya hana ku ƙarikawa kamar sai sara min alhaji sai ku ba da abin da ya sauwaka na hadaya. Ku bayar nan a take kawai sai ku ba da hadayan ku. Ba a ƙarika ba ba ya hajji da kai ba. To daga nan sai ka tsaya, ka je sai aka ce teku ta kawo, ba za ku iya haura ba. Ko aka ce hanyar da kuke bi akwai wani kura ko zakanya ko wani abu ya sani. To daga nan sai kuka tsaya har lokacin hajji ya yi. To in ranar hajji ya yi kawai sai ku ɗauko hadayan da kuka zo da shi sai ku ba da hadaya, sai ku yanka kawai. sai ku cire shi kenan Allah subhanahu wataala shi kuma ya saka muku Allah ya saka mana ayyuka an fahimta ko sai ku famas taisara min alhaji wala tahdiqu rubusakum Allah ce kada ku aske kawunan hatta balagan hadai min sai an kai hadaya inda ya kamata a kai ina ba ta an fahimta sai an kai shi hajji ana yin hajji kashi uku ne hajji ana yin hajji kashi akwai wanda ake yin hadaya akwai wanda ba a yin hadaya akwai hajji tamattu'i shi wannan ana ba da hadaya akwai hajji ifradi akwai kuma hajji kirani shi ma kiran ana ba da hadaya amma hajji ifradi shi ba a yin hadaya hajji tamattu'i shi ma ana ba da hadaya ina fata an fahimta kowanne yana da mahallin shi hajji ifrad shine wanda za ka yi niyyar hajji kawai hajji kawai niyyar hajji za ka yi daga inda ka ɗauko ka ɗauko harami ka ɗaura harami ka taho har zuwa ranar da za a yi tsayuwan arafa kai hirani na tare da kai ba za ka cire ba in ka zo za ka je ka yi dawafi tawaful qudum daga nan kuma kai tawafi zaka zo kai sallah a maqamul ibrahim sai ka je kai sa'ayi a safa da marwa wannan sa'ayi da kai na safa da marwa shine sa'ayin ka na haji kai ka riga ka yi sa'ayin haji kenan haji ifrad kenan shi ko haji tamattu'i zaka zo zaka yi niyyan yin umara ne zaka yi niyyan umara yana ba ta an fahimta in ka zo sai ka haɗa niyan umara da da aji to in ka zo wannan tawafin da za ka yi tawafin umara ne wannan sa'ayi da da za ka yi a sallah maqamul ibrahim sa'ayi duka wannan na umara ne idan ka gama wannan abin da za ka yi ko za ka yi aski ne za ka je ka cire harami kai komai kai aski shikenan yanzu ka zama free ka zama free yanzu komai za ka yi an halatta maka sanya turare an halatta maka kamar yadda bayani zai zo in hajji kamar ciki kenan ba za ta ƙara sa kiran ba sai ranar takwas ga wata ranar za ka yi niyya a ɗakin kama sai ka yi niyya kawai shi ke nan daga nan kuma sai a fita sai mina in aka ce mina za a je a yi kwanan mina da safe a tafi arfa daga nan kuma a tafi musdalifa a dawo sai ranar sallah shi ranar sallah abin da ake so mutum yi zai so ya dawai zai sifa zai yi aski zai cire harami ya yi halili karami ke to wannan umar a dawaki da za ka yi shine dawakon ka na haji wannan safa da marwa da za ka yi shine safa da marwa ka na haji wanda kai da farko sunan shi na umara amma idan ne haji firaji ne shi ba zai ƙara yin sa'ayi tsakanin safa da marwa ba ya riga ya yi shi tun a lokacin da ya zo daga ba da aiki shi na sallan mushuwa ina ba ta an fahimta to shi wannan hajji ta mutu wannan cire harami da kai da kwantawa a daki da sa turare da wanka da wannan da kaza duka wannan an ba ka dama sai ka ba da hadaya ka ji daɗi ke ina ba ta an fahimta kaga shine waɗannan su ne irin hajjin da ake shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tahdiqu ru'usakum hatta yablugha al-hadid ba za ku aske kanku ba ba za ku aske gashin ku ba har sai an kai hadaya inda take an yanka faman kana minkum maridan wanda ya zama mare lafiya aw bihi aza ko ya zama akwai kazanta min ra'asi a kansa fa fidiyatin min ziyara to zai bada fidiya fidiya min siyami zai yi azumi na kwana uku aw sadaqatin ko kuma yi sadaka ya siyar da miskinai miskinai uku ko miskinai shida aw nuski ko kuma yi yanka ina ba ta amfani ko yi yanka sai jina ka'ab dini gozar Allah ya kara mu shidda ya ce wannan ayan a kai na ta sauka na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan shi ƙurfata yana faɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "A ya ka'ab, kaman ƙurfata ne yake wallahi shi ne ya Rasulullah." To ya riga ya ɗora harami ba dama ya ba dama ya kashe ƙurfata. Duk wannan an hana duk wanda ya shiga irami kashe ƙurfata ba na shi bane. Yanke akai fa ba na shi bane. Aske gashin mamata ba na shi bane. Ya ɗauko sabulu ma duk wannan an hana duk wani abu da zai je da kai kam datti ma ba a yadda kan wahalar da shi ba ka ɗauko sabulu ka goga ka goga sai ka ba da fidiya ina ba ta amurta ka sa turare mutum ya manta ya sa turare sai ya ba da fidiya sai ya zumi guda uku ko ya ce ka wai ba a yadda a wannan lokacin ba ina ba ta amurta ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man in je in aski kan saboda wannan haguwan abin da ya dame shi a kai shi ne aka ce to ya halatta idan mutum ya riga ya sa a rai sai zama a shi yana da lalura a kan shi gashi ko dan yaya ya fito to zai shiga wani yanayi wannan an ba shi dama sai zai yi aski amma ya tabbatar da cewa sai ya yi azumi guda uku ko kuma ya ciyar da miskinai ko kuma ya yi yanka shi ake kira da fidiya ko mutum ya yanke a kai ba shi ma sai ya yi wannan da mutum zai kasan kana ɗaurawa duk waɗannan abubuwan da aka faɗa sai sun dame ka kana sa hiramu ita kanta hiramu din sai ta dame ka kuma ga ta zaka furi ne ba za ka rufe kai ba in ka rufe kai ko da a wajen kwanciya ne sai ka yi ba da fidiya wani kila ba zai iya bacci ba sai ya rufe kai ko to tsotsayi ya ja abin rufe kai ya rufe ko ya sa hula ko ya sa mayafi ko ya ɗauko bargu a tawul ya sa a kan shi sai ya ba da fidiya ina ba ta fahimta inda kawai ake sassauci shine idan rana yawa akan akan dan daga lema ko to wannan babu da yake kaga aikin ai aiki ina ba ta fahimta duk wannan sai an kiyaye kaga duk wanda zai yi aikin haji sai ya zama ya kiyaye irin waɗannan abubuwa dan karamin abu ne kake ganin shi amma babba ne an fahimta ko shi ne ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to idan nayi ga abin da zai fa fitiyatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuki yace wannan aya akai na ta sauka sai zama ina jin daɗi ina ba ta amfani da Allah ya kara musu yadda Allah subhanahu wataala ce wai fa iza amintu kaga an gama wancan magana yanzu an zawo an koma baya kenan ko ina ba ta amfani da kaji mahadin alqur'ani fa iza amintu yanzu idan kuka samu aminci wanda da an ce fa in ubusirtum kamar taisar min al'adai ko idan wani abu ya kange ku wani abin tsoro wani abin kaza to yanzu sai za a minci idan kuka samu abinci faman faman tamatta'a ke umrati to wanda ya hajji tamatti'i idan al umrati ya umara idan hajji kuma ya hada da hajji to wannan faman taisar min al'adai shi ma zai bada hadaya shine kuma yanda ne bayani in kai hajji tamatti'i za ka bada hadaya shi hadaya ba a yi iyakance shi ba daga abin shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya ce fa man taykara abin da ya guda abin da ya ya samu ina ba ta an fahimta an ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya hadaya da rakuni 60 wani aka ce rakuni 100 haka ya bayar to kai gwargwadon abin da za ka bayar ana iya yin hadaya abin da aka fi ya fi aka fi so kai a hadaya shine rakuni sai sa sai rakuni sai tinkiya sai bunsuru sai kaduwa shi ko alayya rago aka fi so kaga aka tinke nan ko Allah ya ba mu iko faman lam yajid wanda bai samu ba fa siyamu salasat ayyam fil hajj to zai yi azumin kwana uku a kwanakin hajji wato yana nan zai yi hajji zai yi azumin kwana uku wasu malamai suka ce a lokacin da ya daura hirami din nan kafin ya kwance wasu ka ce a sai an kwanci ai inda ai idan ya ya kwana murtari fa ya zo ya jifa jamra ya taho makka akai dawaji akai sa'ayi aka zo kuma yi aski daga nan zai iya tsare kiram shi shikenan ya gama hajji ba wannan kawai in kai haka ka gama hajji yanzu abin da ya rage za a koma ba za a kwana a makka ba sai an koma ne sai a ƙara ke jifa wanda ya so ya yi wanda ya so kuma ya cika wanda ya so kuma yi kwana biyu shi ke ma cifan ma wani zai je yin wani wani zai je yin wani in kai na farko na biyu za ka iya turawa a tura a tura shi Allah ya jaddada mashi rahama yana nina mu muke zuwa ne mishi cifa a lokacin muna tare ina ba ta an fahimta shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ai azumin kwanaki guda uku a can hajji ke ina fata an yi Allah ya ba mu ikon zuwa wasab'ati idza raj'atun kuma sai kai guda bakwai idan ka dawo gida Allah ce tilka asharfi alta wannan shi ne goma cikakkiya ce ka ji bala ga nan Qur'ani tilka asharfi kamila ta an ce uku uku ga bakwai nawa goma amma sai da Allah ya ga mana ce tilka asharfi kamila wai dan kan ma ka rude ka ce ai kana nufin ana nufin bakwai ne bakwai gida kawai in kai ya wadatar ko kuma mutum ya ce a ukun da kai a can ya wadatar sai Allah ya ce tilka asharatul kamina kaga ba wani rudani sai alqur'ani ina ba ta amfani da ku ga wasu zai zo banki ko ma dabun lakum minan nisa'i masana sai su ce bibbi bibbi bibbi wai fi so fi kudi kenan wasu lasa uku su uku shida ina ba ta amfani da kaga sun canza usulubin ayan yadda yi ina ba ta amfani da tilka ashar tsakani liman lam yakun ahada qadil masjid al-haram wanda ya zama idan shi bai zama yana masallacin harami ba shine zai yi wannan hadisi amma wanda yake makka ko madina wanda idan ya zo zai yaji ta mutuyi ne lokacin da ya zo kawai zai ta shi ba zai yi ba sai wanda yake wajen makwata kulla ku ji tsoron Allah wa alamun ku sani annan la shahidul iqab da sai ubangiji mai tsananin hukuma wannan aya tana da bukatan bayanai saboda muna gaban lokacin hajji ne ina fata an fahimta to amma saboda yanayin lokaci muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sassauta kudin hajji gashi an fitar da kudin hajjin kudin hajjin ya kawo wajen miliyan biyu da dubu ɗari takwas da wajen casa'in a bana haka za a biya mu a nan kenan wasu kuma wasu ɓangaren kamar kudanci ya kai miliyan biyu da dubu ɗari tara da tsaye amma mu nan dubu ɗari takwas ne da wani abu to Allah ya hore mana abin zuwa kun ga gafi ka da miliyan ko kuke kuma za a je ba eh idan Allah ya kai mu gobe za a tafi ziyara kamar yadda aka tsara kuma za mu kuma da aka tsara
الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من
الحمد الحمد لله